الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwar ya kamo wannan yini mai tarin albarka yinin asabat daren lahadi wanda yau wata na sha biyun musulunci na da kwanaki goma sha shida watan zulhijja yau hijira na da shekara 1445 22 ga watan 6 na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji abubakar ya yi arabi allah ta'ala ya masa gafara da rahama wanda ya fi sanuwa da masallacin miyatti inda ake gabatar da darussa na addinin musulunci a mako a ciki hadda wannan yini mai albarka ko wannan dare bisa ƙa'ida kamar yadda aka saba yau yinin asabar daren lahadi to rana ce da babban malaminmu a shek adam muhammad albani gombe yake gabatar da darasi na littafin la'ilaha illallah to bisa samun kai da yi a ƙasa mai tsarki wajen gudanar da aikin hajji sai muka zama wakilansa kamar yadda dama ko da yana gari mudin wakilansa ne idan munasaba ta kama sanadiyar an dawo karatuttuka wannan masallaci daga jiya to shine wajibinmu bisa umarninsa da kuma sahalewarsa mu zo mu riƙe masa wannan majalisi har lokacin da Allah ta'ala ya kaddara zai dawo muna addu'an Allah ta'ala ya karɓi ayyukansu na ibada da suka yi da wanda suke yi da mu gaba ɗaya kuma Allah ya damar da su gida lafiya gaba ɗayan malamanmu da dukkan alhazanmu da suka samu damar zuwa ƙasa mai tsarki wajen aikin haji Allah ta'ala ya mana albarka Allah ta'ala ya samu wanye lafiya muna fatan alkhairi gare mu gaba ɗaya bisa ibadu da muka gabatar farkon wannan wata har zuwa yau akwai ibadu na musamman wanda suke maimaituwa shekara-shekara to cin hikimar Allah da baiwarsa da ikonsa ya ba mu iko mun yi wannan ibadu duka to fatan mu ga Allah ya karba mana fatan mu kullun shine rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya rabbana ka karba mana ya ubangijin domin kai ne as-sami' mai ji kuma al-alim masani bayan nan a mala yana karanta tauhidi la ilaha illallah ita ce tushen tauhidi kuma tushen musulunci kuma tauhidin nan shine kashin bayan ibada gaba daya sai tauhidi ya tsaya sannan dukkan wani aikin ibada yake da ikon samun gun tsayuwa amma idan tauhidi bai tsaya ba to duk abin da za ka yi ba zai samu gun zama ba tauhidi cikin musulunci uwa uba ne shi yasa dukkan annabawa dukkansu tun daga manzon farko annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan manzo babba dan abdullahi farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa da'awar da yake farawa shine ibudullaha malakum min ilahin ghayr ku bauta ma wa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta idan ba Allah ba kowane ba annabi da wannan yake farawa a ibudullaha malakun min ilahin ghairu ku bauta ma wa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta idan ba shi Allah din ba wannan shine tushe kuma shine asali yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara goma sha uku ya yi a maka iya jaddada wannan kalma ta la ilaha illallah wannan kalma kalimatu shahada miftahul janna kalimatul haq kalimatul islam sai da ma'aikin Allah ya shekara goma sha uku a maka iya karatu a kanta duk abin da ake so a yarda da shi a lokacin shine a yarda da la ilaha illallah yasa suratu saffa take ba mu labari domin a lokacin da da'awar manzon Allah ta fara shiga to sai suke ne masu kama ta tsayiku da tawile tawili irin nasu na wancan lokaci har suke cewa wa iza kila lahum la ilaha illallah yastakbirun idan an ce ku ce la ilaha illallah he su girman kai he su girman kai ba sa iya furtawa domin sun san abin da ke cikin ma'anar domin su larabawa ne har ma suke fatar cewa aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu a sanya abin bauta ya zamto abin ɗaya ake bautawa kawai dukkan bauta gaba ɗaya a dunkule a yi wa abu ɗaya kai wannan abin mamaki ne wannan abin mamaki ne a lokacin ƙwarai shawa da ba su musulunta ba irin waɗannan bayanai suke faɗa a bakunansu domin suna ganin girman kalmar ba sa iya furtata domin kuma yau sai ta zo mana a sadaka a kyauta ta zo mana har garinmu har gidajenmu har ɗakunanmu ana binmu ana jaddada mana ita domin mu zamto musulmai na ƙwarai a gun Allah wannan kalma kanta an kashe sahabai da yawa an yi gwagwarmaya an yi gumurzu akan ita wannan kalmar akan ayyade da ita amma sai mai rabo ne kadai yake rabauta da wannan kalma hatta mu a gidan musuluncin a yanzu ba a daɗin ba wa ma yu'minu aksarahum billahi illa hum mushrikun da yawa kalmar tana maimaituwa a baki ana furta ta kwarai da gaske amma Allah ya ce duk da wannan din to yawansu yawansu mushrikai ne ba yawansu suna furta kalmar amma suna yi wa Allah tarayya sadaqallahu alazim yanzu idan ka dau mutane nawa ne cikin musulmai masallata suke da bokaye suke da ‘yan duba suke da masu ba su sa'a suke da matsafa suke da ‘yan bori suke da waye da waye da waye duddai suna ganin dabararsu ba ta cika sai sun haɗa da waɗancan mutane kaga ƙasa'an duk wanda ya ce shi musulmi ne kuma yake ta'ammuli da bokaye babu shakka mushirki ne babu shakka mushirki ne a cikin 'yan kasuwa da akwai a cikin 'yan siyasa da akwai a cikin mata akwai a cikin maza akwai hasali ma abin mamaki cikin talakawa ma akwai don wani jarinsa bai fice yalon manja ba ko yalon farin mai amma iya da boka sai ya je ya ba shi sa'a sai ya ce rana kaza da kaza da kaza za ka fita kasuwa ranar da kaza da kaza ba za ka fita ba sai ya ba shi kurmusheshen wani mushe ko wata fata ko wani ƙaho ya ce rataya a shagonsa shi zai kama isa da ciki kaga wannan kana yin shirka ne wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun saboda duk mutumin da bai fahimci la ilaha illallah ba to babu shakka idan ka ce shi musuluncinsa bai ma fara ba daidai ka bada bai ma fara ba domin ita ce kalmar da yau idan kafiri ya musulunta ita ake fara lakana masa ita ce shimfiɗar farko wanda ake ɗora komai a kanta ana fahimtar wannan to wannan shine a takaice duk darasin da mala yake cikin wannan littafi na la ilaha illallah abin da ake so a cimma wakila a yadda Allah kadai za a bautawa da nau'o'in bauta gaba ɗaya a yadda Allah kadai shine yake da iko akan kowa a yadda Allah shine khaliq shine al-ma'bud bi haqqin shine ar-raziq shine almuhyi shine almumit kowa ya aminta da Allah shine wannan shine malikul mulki zul jalali wal ikram yasa annabi ibrahim alaihi salam yake cewa alladhi kalakani fa huwa yahdi kun ga wannan Allah da nake bauta masa nace shi kadai ne abin bauta kowa ya zo ya bauta masa to ku ji ku ƙara ji ku gani shi ne halici ne kuma shi ne yake shiryar da ni khalaqani fa huwa yahdi akwai hidaya tawfiqiyya akwai hidaya al-irshadiyya akwai hidaya at-tabi'iyya hidaya at-tabi'iyya shine ka san in ka ɗauko abinci za ka kai bakin ka waye koya ma wani hidaya ce daga Allah ɗabi'iyya shine san bihi sama rabbika la'ala allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wannan shi ita ce hidaya ɗabi'iyya ka san in ka matsu cikin ka ya rude ka san inda zaka tafi waye koya ma ka san in ka kai bakin ka ji ɗaci ko hamami zaka furzar waye koya ma wannan ka san in ka kai bakinka ka ji daɗi ka ji zaƙi za ka haɗiye ka nemi ƙari waye koya ma wannan Allah ne to Allah shi ne yake wa ɗan adam wannan hidaya ɗabi'iyya sannan kuma a zo hidaya al'irshadiyya to shi ne manzannin Allah da malamai da du'at suke yi a karanta wa mutane su gane fari da baƙi cikin addini wani ita ce hidaya irshadiyya yasa Allah ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wal ard an gane ko Allah ta'ala yake cewa tabbas hakika kana shiryarwa zuwa ga tafarki madidici shine tafarkin Allah subhanahu wataala malamai magada annabawa su ma a wannan layin a ce abu kaza haram ne abu kaza halal ne a ce abu kaza daidai ne abu kaza ko ba daidai bane a ce abu kaza sunna ne abu kaza bid'a ne a ce abu kaza tauhidi ne abu kaza shirka ne wannan shine hidaya irshadiyya a karanta wa mutane a musu bayani li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana domin wanda zai shirya ya shiryu akan dalili da hujja haka nan wanda zai ɓace ya ɓace bisa dalili da hujja ba don ba a baci dalili ba ba man sha afali yu'min wa man sha afali yakfur to wannan shine aikin da du'a annabawa da sauran malamai da sahabbai duk ake an fahimci wannan hidaya ta biyu kenan akwai kuma hidaya tawfiqiyya wanda Allah ne kada yake da iko akan wannan za a yi wa mutane sama da ɗaruruwa ko dubbai wa'azi amma wanda in ya koma gida ko ya koma kasuwarsa ko ya koma shagonsa zai yi aiki da wa'azin da aka sai wanda Allah ya zaba ku an yi da wannan za a tara a yi ta wa'azi a ce abu kaza haram ne in ɓangaren kasuwanci ne kaza riba ne kaza cinikin bai halatta ba wannan ciniki haramun ne duk a yi ta faɗa a mimbarori da sauran kungiyar darussa irin wannan amma wanda in ya koma shago zai ɗabbaka wannan karatu sai wanda Allah ya zaba ta wannan ita ce hidaya taufiƙiya amma karatu ka je ka yi aiki da shi a faɗa ma hujjoji da dalilai na abu kaza haram abu kaza halal ka je ka ɗabbaka a rayuwarka ta wannan sai wanda Allah ya zaba annabi baya wannan malami baya wannan an fahimci wannan Allah ne kaɗai ke da iko akan wannan yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so babban sai musulunta Abu Talib domin irin gudunmawa da ya bi manzon Allah lokacin rayuwarsa ya ba shi gudunmawa ya ba shi kariya ta bangarori daban-daban a wannan rayuwa ga Abu Talib zai mutu amma kuma bai yadda da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah hankalinsa ya tashi ya zo ya same shi ya ce ya am قل لا إله إلا الله كلمة تحاج بك بها عند الله يا كي بابانا كتي لا إله إلا الله إذا كبت وانا كلمر تزن سيما أكنت أقبان الله بذي ما أذاب الله to kusa da shi a lokacin akwai su Abu Jahil da sauran wa'ansu manya-manyan kafiran wancan lokacin idan yayi kaman zai faɗa sai su ce da shi a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka nuna rashin kwaɗayinka a kan addinin iyaye da kakannu za ka ma addinin yara yanzu za ka nuna kwaɗayi ba za ka nuna kwaɗayi kan addinin iyaye da kakannu ba dama ita a ragaba tana ta'addi da fi da kuma an idan ta yi ta'addi da an to rashin kwaɗayi akan abu kenan idan kuma ta yi ta'addi da fi to ana kwaɗayi cikin abu kenan wa man yargabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa duk wanda bai nuna kwaɗayinsa ga irin tsarin addinin annabi ibrahima ba mai rashin nuna kwaɗayinsa sai dai wanda yake da hauka a kansa ina illa man safiya nafsa kaga ta zo da an faman ragi ba an sunnati fa laysa minni wanda yake nuna rashin kwaɗayi game da sunnata baya tare da ni ragi ba an an abin da baka kwaɗayi baka kwaɗayi shi amma ragi ba fi to abin da kake kwaɗayin sa kenan ragi ba fi a tazawiji fulana misali ina kwaɗayin auren wance ina kwaɗayin kaza in dai ta ta'addi da fi to tana nuna kwaɗayi cikin abun amma in ta zo da an to ba tana nuna rashin kwaɗayi game da abu sai suka ce masa a targaba an millati abdul mutalib yanzu za ka nuna ko in kuna da rashin kwaɗayin ka kan addinin iyaye da kakanni ba za ka bi ba to a takaice dai abu ɗalib sai ya mutu iya cewa ana aladina abdul mutalib da irin wannan kalmar malamai suka ce cika ni ina kan addinin iyaye da kakanni manzon Allah hankalin sai tashi sai Allah ta'ala ya ce da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya rasulullah kai baka shirye da wanda kake so kaga can an cewa innaka latahdi ila siratal mustaqim nan kuma an ce innaka latahdi man ahbabta yasa dole sai an samu bayani can shiriya nan shiriya amma suna da bambanci akwai hidaya tawfiqiya ita ce ta Allah da yake yi akwai hidaya irshadiya shine wanda annabawa da malamai suke yi ita ce wanda Allah ya ce manzon Allah yana yi kuma akan teki nan kuma inda ya ce ba ka iya shiryarwa to hidaya ce taufiƙiya wanda Allah ne kaɗai yake da iko ya sawa bawa ya yake shi an fahimci wannan ko da a cikin mutalakawan za a ce giba cin naman mutane hassada ƙarya gulma haramun ne za a yi ta faɗar wannan amma wanda zai je lokacin da zai gulma ya tuna wannan ya yi rike bakinsa kuma sai wanda Allah ya zaɓa kuma sai wanda Allah ya zaɓa yasa kullum kada mu manta da irin addu'a da manzon Allah yake idan ya sa gohin sa kai na sujada ya Allah ne juya zukata ka juya zuciya ta cikin addini ka ya Allah ne sarrafa zukata ka sarrafa zuciya ta wajen da'a gare ka ya Allah manzon Allah in ya sa goshin sa kasiya sujada iya maimaita wannan addu'a domin Allah ne kadai yake da ikon shiryar da wanda ya so a lokacin da ya so yasa daga cikin addu'a ko kuma daga cikin bayanai na annabawa da qur'ani ya hakaito mana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance shiryayyu bane mu ba dan Allah ya shirye da mu ba shi yasa ba a alfahari da kai wai wani abu ne a addini wai kai wani shirye ne idan ka yi wasa a dime minute sai abin ya juya lissafin ya canja kuma shi kenan wa minhum man yuqladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran akwai da yawa wanda a dayan minit suke mutuwa a cikin kalmar da ba musulunci ba ku duba littafin al'allama muhammad bin salih al-usaimin sifatu sala nasa da yi da ya zo wajen maganar ka nemi tsarin allah game da abubuwa guda hudu a ƙarshen tahiya allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fintil mahaya wal mamat wa min sharri fitnat masih dajjal da yazo kan fitnat al-mahya wal mamat yayi dogon sharhi a wannan sai yake cewa iya daga cikin fitinar mutuwa wa'ansu daga cikin bayin Allah idan sun zo gargarar mutuwa to shedan zai iya rikidewa shedan a ya tamassal kaife sha ya dan iya kwatantuwa da duk abin da ya so zai iya zama mutum zai iya zama dabba zai iya zama kaza Allah ya bashi wannan tasarrufin shedan zai iya rikidewa ya dawo mutum kamar malaminka ko mahaifinka wanda kake ganin girmansa da darajarsa kuma dama tuni ya mutu dama shekara da shekaru sai shi ɗan ya musalta da wannan sai ya zo ma ya ce yawa ne ta mu dama mun riga mun tafi kai ma kuma ga tafiyar ta zo ma kaga duk abin da muke cewa addini la ilaha illallah muhammadu rasulullah mun je mun ga wallahi ba daidai bane duk ƙarya ne saboda ka ina ma wasiya kada ka mutu kan wani addinin ka canja ka zama bai hude ko ba nasari wallahi su matallahi shi dan iya zuwa iya faɗa wa mutane a dami da su idan mutum kuma shi dan ya rinjaye shi sai ya mutu a wani addinin musulunci ba wanda ya sani kaga ya rayu cikin addini amma kuma ya mutu gabi ya zo da siffar malaminka da ka aminta da shi ko siffar mahaifinka ya ce mun riga mun tafi mai to kai ma ka tafiya ta zo ma amma abin da muka bar ku a kansa muka tafi to mu mun je mun ga wallahi ba haka bane ba saboda ka canja idan shi dan yarin jaye ka sai mutum ya canja kuma ya mutu kafi ya sa karka gamsu da kanka wa ma kunna lana hatadiya laula an hadana Allah ba mu zamto shiryayyu ba dan Allah ya shirye da mu mu nemi shirya a gun Allah ya yi uwa Allah ne kada yake da ikon ya shirye da bawansa lokacin da ya so shi yasa hidaya tawfiqiyya haƙƙi ne na Allah da a ce hidaya tawfiqiyya a hannun malamai ko du'at take to da yanzu nan zaka nemi maciyin riba da rashawa da hanci a ƙasar nan ka rasa don domin duk inda ake da'awa malamai sun yi duk abin da zai cece mu daga fishin Allah da azabar Allah wallahi ba ma bin malamai ba shi wallahi duk sun faɗa mana sai dai su aikin su faɗa wa ma Allah rasul illa balagul mubin kawai shi kenan amma hidaya tawfiqiya ta Allah ce a tsaga zuciyarka a kimsa ma aiki da wa'azin da aka yi ma to wani haƙi ne na Allah kawai duk cikin bayi ba wanda ya sai wannan yasa annabi ibrahim alaihi salam yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdi duk wannan hidaya mai bangarori guda uku Allah ne kadai yake allazi khalaqani summa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqi daga cikin a manufar tauhidi shine ka yadda da Allah shine mai ci da kai da shayar da kai Allah shine yake da ikon ya yassare ma abin da za ka ci ka kori yunwa ka koshi idan kun kula akwai wani asar da nake duba shi bai sati biyu ba ana danganta abin ga annabi sulaiman in ya tabbata cewa wata rana annabi sulaiman alaihi salam da yake shi allah ya bashi ikon jin maganar dabbobi ya ji abin da dabba take faɗa allah ya bashi wannan iko tunda ya ji maganar tururuwa har ƙur'ani ya ba mu labari yana zaune sai ya ga wata tururuwa ta ɗauko wata ƙwaya ta abinci a bakinta sai ta zo bakin gaɓar wani ruwa sai ta tsaya tana tsaye tana tsaye sai ga wani kwaɗo kuma ya fito daga ruwan da ya zo gaɓar ruwan sai ya buɗe bakin shi sai wannan tururuwa ta shigo bakin kwaɗon sai kwaɗon ya rufe bakin sai ya yi ƙasa ya cikin ruwa annabi islam duk yana kallo sun shafi mintuna a ruwan can sai kwaɗon kuma ya fito zai wannan gabar sai buɗe bakin shi tururuwa ta guje kuma ta tafi sai annabi sulaiman ya kira wa tururuwa ta zo zai tambaye ta ce baiwar allah me yake faruwa ne na ga kin zo bakin ruwa kuma kwaɗo ya zo ya ɗauke ya kun shiga ruwa kun fito sai ce allah ne ya aike ni in ji tururuwa na ɗauko abinci akwai wata tsutsa ƙarƙashin ruwan makauniya ce ba ta gani amma tana cikin ruwa sai Allah ya ban saƙon abincinta na kai mata ni kuma na zo ba zan iya shiga ruwa ba sai Allah ya turo kwaɗo ya ɗauke ni ya kai na kai mata abincin da dawo Allah zai kalaka ni fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni shine ma'adin shayi ba karfin ka bane ba dabarar ka bace ba wayen ka bane Allahn shi ne yake yutu imu ne wai suke shi yasa daga cikin godiyar Allah in ka sa loma ɗaya biyu uku a bakinka ka ci ka sha ruwa ka ji ka koshi ka ce alhamdulillah alladhi at'amani haza min gari hauli minni wala quwwa ina godiya ga Allah wanda ya ci da ni wannan abincin ba tare da ƙarfi na ko dabara ta ba iya cikin godiyar da za ka yi wa Allah bayan ka ci abinci amma yanzu wani iya gama "Ai, abinci kawai na ce dai kawai idan dai ka badan dai kana kwana da yunwa kawai to ta ina za ka ji albarkar abinci kawai wallahi ban koshi ba kawai abin da zai ce kenan ban koshi ba kawai musamman a wannan lokacin da ake fama to saboda ka duk abin da Allah ya kaddara ya kore ma kaci ko ka sha daga cikin manufar tauhidi to kai da Allah ne yake sau nawa mahaifiya za ta mutu ran da ta haihu amma kuma ɗan ya girma ya rayu ya zama wani za a yi siyas a farka cikin mahaifiyar a fito da ɗan tuni uwar ta mutu amma ya rayu shi ma akwai wani asar da nake dubawa cewa mala'ikan mutuwa suna tattaunawa da Allah subhanahu wa ta'ala kan cewa wani ɗaukan rai ne ya fi bahi ta ajibi wani ɗaukar rai ne kuma ya fi bahi tausayi sai yake ce eh Allah duk akwai wannan guda biyu suna nan ban manta ba ita ɗaukar ran da ya fi bani tausayi ya Allah akwai wata mata da ka tura nan ɗauki ranta tana jeji ita kadai da daddare naƙuda ta turke ta ita kadai ba kowa kuma tana haihuwa sai kace ɗauki ranta Allah to na ɗauki ranta na dawo ina ta tunanin wannan ɗan ya zai kasance kuma wani irin yanayi zai shiga sai ce na ji wannan kuma wani ɗaukar rai ne ba baka ta ajibi ya ce ya Allah akwai wani mai mulki da ka ba shi dama a wannan duniyar iya da fada fada gate gate kafin ka je gun da yake zaune kujerar mulkinsa sama da gate saba'in ko ina da yan gadi da yan ɗamara da masu kokara da masu harba gudu da masu fistol da masu waye duk dai sai ka haura gate saba'in za ka je ka same shi sai ce Allah ka tura ni na ɗauki ransa duk na wuce 'yan gadin nan na je na sami kan kujerar mulki na ɗauki ransa ba su gane ba wannan abin ya banta ajibi ya Allah sai ce to ya malakul maut ko ya malakul maut wannan yaron da aka ɗauki ran mahaifiyarsa a jeji to shi ne na raya shi har ya kai wannan matsayin akwai wata dabara in ba ga Allah ba akwai wani wayo in ba ga Allah ba akwai wani ƙarfi in ba ga Allah ba to Allah shi ne Allah kawai ka yadda shi yake da kowa da komai kuma shi ke da abin bayarwa kuma in ya baka ba mai kwacewa haka ne in ya hana ma ba mai baka duk abin da manufar da tauhidi ke karantawa kenan ka tsayu da kafarka ka tsaya kyam shi yasa Allah ke faɗa wa manzansa fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tadagaw ka tsaya kyam kamar yadda muka baka umarni ya rasulullah da mazan Allah ke cewa shayyabat ni hudun wa akhawatuha to akwai wannan ayar aji hudu suratu hudu da yan uwanta su suka sani firfira inji mazan Allah to malamai suka ce wannan ayar da Allah ya ce manzon Allah fastaqim kama umirta ka tsaya kyam a wannan addinin kamar yadda muka baka doka to nauyin wannan sai sa manzon Allah firfira ta fito masa domin tsayuwa kamar yadda ubangiji ya umarta to in ba annaba ba sai wanda Allah ya so sai wanda Allah ya so saboda ka shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa Allah shine yake ce da nake shaida ka duba ka gani wani daga cikin mutane har in abincin nasa ya kare kuma kwanansa bai kare ba iya nan a duniyar zai kwana da kwanaki amma ba abincin da zai ga bakinsa Allah ya rufe bakin ba hanyar abincin da za su shiga domin abincinsa ya kare iya ina ne a asibiti an sashi a ina ne an sashi a ina ne gunda ba a shiga gunda ba a mai zuwa iska ma sai an ƙara masa amma gashi da ransa kuma bai mutu ba wani sai ya ɗau kwana da kwanaki a wannan yanayin bai mutu ba to abincin da abincin sun ƙare takun ya ƙare kwanan ne bai ƙare ba to Allah ne ke da wannan iko abincinka da abin shanka iya ga Allah yasa kullum idan munasaba irin wannan ta haɗa mu da yan uwa nake cewa da yawa mutane a yau sun fi ba da ihtimami kulawa da ba da kulawa ta musamman kulawar har ta sa mutum ya shigala da addini wai game da neman abinci da abin sha da neman inda za ka kwana ko sutura ko waye to wannan tun kafin Allah ya halice ka halice zuwa abincinka da abin shanka da abin da za ka mallaka kafin Allah ya halice ka ya halice su kuma naka ne ba mai ji sai kai ga kusa kusa ma hadisin da ke cikin arba'una nawawiyya ma'aikin Allah yake cewa ana hada halittar ɗayan ku cikin mahaifiyarsa arba'in arba'in yawman nutfa summa yakunu alaqa summa yakunu mudgha summa yursalu ilayhi al-malak fayunfaku fihi ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimati bi katbi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id ma ake yake ba mu labari cewa dukkan mu an tattara halittar mu a cikin mahaifan mu mata kwana arba'in dugon mani ya rikide ya koma jini ya rikide ya koma tsoka suma an sha ana karkan akara fa tabarakallahu ahsanul khaliqina daga nan Allah zai turo mala'iki ya busa rai a ce mala'ikin ya rubuta ma kaddara ka ta rayuwa duka a rubuta ma kudin da zaka samu ko ba shi bane ne isa wani malami yake cewa Allah ya san dan adam mayan kudi ne yasa aka fara ce a rubuta kudin ba a je makan ajali ko wani aiki ko a kudin gashi a rubuta shi ne farko dan ka kwantar da hankalinka abinda Allah ya sa mala'ika ya rubuta ma na rantse da Allah sai ka mallaki zaka mutu tunda ma'aikin Allah iya cewa ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take gare shi la tamutunna nafsun hatta tustukmila rizqa babu ran da zai faɗi ya mutu sai ya cimma arzikin da Allah ya masa fattaqullah wa ajmilu wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata neman ku nema ta hanyar halal Allah ta'ala iya da abin da baya karewa ma inda kum yanfado ma inda Allah ba karka yadda akan neman abinci ka halaka karka yadda musamman irin abin da yake faruwa a yau wani an karanta masa ga su malan nan an yi ta safa da marwa akan mutane su gane haɗarin cin haram da cin riba amma wallahi shirin ya fi ƙarfin mutane yanzu ka je ga yadda kasuwanci mai gurbaci mutum kawai shi kadai zai ɗaga waya ya tada farashi duk gari kuma ya ɗauka kawai don haka yi ga dama ana faɗa min wani ɗan kasuwa mai sai da wani abu haka mai munasaba da damuna an ce daga ya ga hadiri rugugugugu ya daga waya ce kawai abu kaza an ƙara mai abu kaza kuma dole a ɗauka haka ya zai shi ɗan ya zo ya kayyala mana kan cewa dabarar mu da wayan mu ita ce za ta tara mana abin duniya mun manta da Allah kawai mun manta da kaddarar da Allah ya sa aka rubuta mana tun muna cikuna mahaifinmu mata wannan kaddarar kuma ko ka ƙi ko ka zo a kanta za ka rayu ba za ka taɓa gushewa da kanta ba to mu gane cewa duk abin da ka samu ka ci kuka mallaka daga Allah ne wa ma bi kun min ni'matin fa min Allah dukkan wata ni'ima da Allah ya ɗanɗana mata daga gare shi take ni'imar lafiya ni'imar abinci ni'imar arziki ni'imar ilimi ni'imar mulki ni'imar iyali ni'imar muhalli ni'imar kaza da kaza da kaza Allah ya ce fa min Allah daga Allah ni'imar take ba daga ku take ba to mu kaddara kan cewa Allah shi ke da iko ya ciyar da kowa ya shayar da kowa kuma abinda Allah ya halittar a ƙasar daban ƙasar duk ba abinda Allah zai yi da shi duk dan mu ya halitta huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da Allah ya halitta don ku ya halicce shi dan shi don ku ya halicce shi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke ban kasa da cikin ta don ku ya halicce shi gaba ɗaya su babu da zai da shi inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin Allah bai bukatar wani arzikin ku ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah baya bukatar arzikin ku baya bukatar ku ci da shi hasali ma ku ne mabukata ga agun Allah antumul fuqara wa ila Allah to ka yadda Allah ne yake da komai kamar yadda annabi Ibrahim yake ba mu labari shine yake ci da ni yake sha da ni yutsa'i muni wa yusqi Allah ne yake ban abin da zan ci ba kokari na ba ba kudi na ba ba wayo na ba Allah ne kuma yake kaddara abin da zan sha na kori kishirwa da ikonsa da kaddarawarsa kai ma ka yadda da wannan sai ka zauna lafiya sannan ya ɗora da kan cewa a wallazi yuti imni wa iza maritu fa huwa yashfi kun ga ladabin magana da qur'ani yake koya mana can ya ce kalakani fa huwa yahdi yuti imni summa wa allazi huwa yudhimini wa yasqi duk sai yake jingina wa Allah wannan shi ya halice ni shi yake shiryar da ni sannan shi ne yake ciyar da ni sannan shi ne yake shayar da ni amma da ya zo maganar jinya bai jingina wa Allah sai ce wa iza maritu idan ni na yi rashin lafiya to kuma Allah ne zai warkar da ni a ka'idar alkhairu kulluhu lillah wa shar laysa ila Allah alkhairi duka Allah yake jingina wa Allah ba shari ba jingina ba shi shi yasa kadir in ji malamai da yake faɗa wa annabi Musa dalilin da yi kaza yayi kaza yayi kaza na farko yake cewa amma safinatu fa kana lil masakin ya'maluna fil bari fa aradtu an a'ibaha sai ce ni na nufaci na aibanta jirgin duk da cewa Allah ne masa ya masa umarni yayi amma da yake abu ne physically mummuna sai ya ce ni sai na nufaci na yi wannan amma wa ammal jidaru fa kana li gulamain yatimain fil madina wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma saliya fa arada rabbuka da yake abu ne mai kyau kuna fahimtar wannan annabi ibrahim alaihi salam da yazo magana jinya sai ya ce idan nayi jinya kuma ubangiji ne zai warkar da ni saboda kada Allah da manzon Allah ana yi musu ladabin magana yau ba dukkan magana zaka yaba wa Allah ko manzon Allah ba wallahi an kakaba mana talauci to wai wai kakaba ma akwai wanda yake da ikon ya talauta wani akwai wanda yake ikon ya arzuta wani dan ba Allah ba hine razzaq wallahi an zo an kama mana talauci artificial talauci wannan magana idan an fassara ta to abin in aka mai bayani zai iya komawa zuwa ga Allah ne dan adam har in ya isa ya talauta wani ai ba mamaki iya da abokan adawa a duniya ko to sai talauta sun muna bai sai yi ba yanzu misali mu dau abin da ya bayyana yan siyasa su ne suke da opposition party wannan abokin adawa ruwa ne wanda baya san wani yanzu misali ga dan takarawa ne wanda ya ci ko zai ci ana ganin iya da karfi har in iya da ikon ya talauta wani to ya talauta opposition party da yake abin da shi kaga ya zama bashi da kokobo ya karye tun kafin ai zaben ma ya saranda amma bai da wani ikon yanda arziki Allah ne yake yi to haka talautawa ma Allah ne yake yi wallahu yaqbidu wa yabsutu in kaga mutum haka to da sanin Allah in kaga mutum wala wala wala da sanin Allah shi yake yi ba sai din dan adam a cikin wannan Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum Allah shine halice ku sannan yake muku arziki sannan yake raya ku sannan in mutuwarku ta zo kuma shi ne zai ɗauki rayuwarku hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay Allah ya ce daga cikin abin da kuke hada ne da shi kuke tarayya ga Allah akwai wanda ya zai wannan babu amsa shi ne babu saboda ka ka yarda cewa Allah ta'ala shi ne yake da komai da komai a hannun shi ba su hannun kowa yasa annabi Ibrahim ya ce to ko jinya nayi Allah kai ne kake warkar da ni shi yasa shan magani da allura da siyas da waye duk sababi ne na neman lafiya amma ba da lafiyar Allah ne yake bayar ba da lafiyar Allah ne yake sau nawa za a ga mahaukaci ya yi jinya bai sha magani ba kuma ya warke mahaukata nawa ne suke jinya amma ba su sha ko kafinal ko fanal ba su sha ba ma sun warke kuma kaga she waraka daga Allah take kenan ba daga gare ka take ba likita da mai bada magani da mai allura da mai kaza duk sababa suke hawa kawai al'akudu bil asbab ne amma Allah ya kai maganin kan cutar a warkar da cutar to Allah ne yake a kai maganin da ka sha ya magance cutar ba wanda ya sai wannan a duniya in ba Allah ba to wa'ansu da yawa daga cikin mu harkar neman magani ma suna halaka suna barin Allah suna barin tauhidi wallahi wannan jinyar an je asibiti a wannan jinyar ba ta asibiti bace ai ina ai ba ta asibiti bace to ana so a tura shi wajen su gobe da nisa ne ina wannan aikata shi tsaye malam kawai ka tashi ka tsaya da kafarka wannan ba jinyar asibiti bace to wallahi malam ne maki akai can layi ai dole fa sai ka tsaya fa dole fa to kaga annabi ibrahim alayhi salam ya koya mana kan cewa in dai jinya ce to akai kokenta zuwa ga Allah shine mai maganin ta ma anzala Allahu da illa anzala ma'ahu dawa Allah bai taba saukar da jinya ba tare da ita ya saukar da maganin ta ko so daga kada mu shagalta wajen barin Allah a harkar neman magani shi yasa wa ansu malamai suke cewa da harkar neman lafiya magani da harka ta neman mulki waɗannan abubuwa guda biyu suna tafiya da imanin mutane da yawa sai a ƙiyarda da Allah ne yake sai a ce sai an nemo na taimako daga gun wani Allah kuma wannan ba daidai ba ne ɗazun da nake ba da misali a wata munasaba nake cewa Allah da ya ƙaddara halittarmu kowa a cikin mahaifiyarsa tun iya ɗan wata hudu aka busa masa numfashi kuma duk ma abocin numfashi rayuwa yake rayuwa yake in dai mutum iya da numfashi rayuwa yake iya jinya iya kaza iya kaza duk Allah ne komai san wannan to mutum iya cikin mahaifiyarsa iya numuwi iya kullum iya ƙara girma iya ƙara girma mahaifiyar nan fa mai junan nan za ta iya shan ruwan zafi kuma ya shiga cikin amma sai Allah ya kare ka ba zai saɓe mafata ba ba zai illata ka ba mahaifiyar za ta iya cin yaji amma sai Allah ya kare yajin ba zai je ya same ka inda kake ba mahaifiyar za ta tsugunna ta yi tsugunno ko na biyan bukata ko wani abu daban amma ko da za ta yi awa a tsugunna ba za ta takura maka ba kana cikin mahaifiyar abinci Allah ne ma wannan ba shi yasa yake cewa ita mahaifa wani gu ne mai tsaro da kariya sun maji Allahu maƙofatan fi karari makin ya ce ƙarar makin mahaifa kenan to saboda ka in ka tuna irin wannan rayuwar to bai kamata kuma don ka zo duniya ba ka ce kuma wai Allah ya kasa yi ma wani abu sai ka je wajen wani sai ka yi tarayya irin wannan duk abin da tauhidi yake koya mana mu bar shi kenan wa iza maritu fa huwa yashfi wallazi yumituni summa yuhyi annabi ibrahim alayhi salam yake cewa mutuwa ta da zo to shine haka nan rayuwa ta in ina yi shine yasa masu hikima suke cewa law sabara alqatilu lamatal maqtu daz kaman daz ina gani a waya abin mamaki abin takeici anan nan garin kan wani matashi wai ɗan shekara goma sha bakwai yan sanda sun kama ya suna mai tambaya wai da me me yake me yi a kawai wai hira wai wai sun sun kashe sun kashe mutane guda uku da bakin sa yake faɗa wannan wai sun kashe an ke faɗa malam isa ce kaje faɗa bakin sa yake musulmi ɗan ƙasa da shekara ishirin wanda ya kashe ɗin nan bisa ƙaddara ta Allah ta azaliya to a wannan rana zai mutu dama kwanansa ya ƙare kwanansa ya ƙare zai mutu to amma shi ɗin sai ya ingiza shi ko rashin haƙuri ko a ɗaukan gila a bada kuɗi ko wani abu sai ka zama haddasana na mutuwarsa ka zama sabab kuma ka ɗora kanka nauyin da ba za ka iya sauƙi ba kuma shi yasa duk wanda ya haƙuri ya kame hannunsa game da ware ba ka son shi ne a'a ya tsare ma gaba ne a'a wani abu ne in ka yi haƙuri kana nan kwanan zai ƙare bar ma duniya salin alin baka ɗau alhakin kowa ba amma in ka kasa haƙuri ka ce sai ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza za ka yi kuma za ka ɗau zunubin kuma shi wannan ƙaddarar da Allah ya masa ta kwanansa ya ƙare zai mutu kuma shi kenan kuma ka je gaban Allah ka ga abin da ka aikata musamman 'yan uwa musulmai 'yan siyasa ko 'yan uwa musulmai 'yan kasuwa duk ana samun irin wannan musulman a da su aiwa ne ya shige mana gaba wallahi aiwa ne kawai matsalar mu ka ji bai san gobe abin da za a yi ba mana amma aiwa ne matsalar sai a yi ba mu kawo da wane ba ai ba za mu samu sake ba aiwa ne kawai a kawo da shi to sai a kawo da shi kuma Allah ya makanta ga kuma ko ba shi kenan ba ko kuma Allah ya haɗa ku faɗa da shugaban fati ya kisiyar ma fom kaga wata matsalar ce wannan da ba baka san da ba ko Allah ya haɗa ka faɗa da gwamnan garin ya ƙi saka layin ‘yan takara ko ba shi kenan ba saboda ka irin wannan duk musallama wa Allah ikonsa rayuwar nan a hannun Allah take haka nan mutuwa a hannun Allah take yasa waccan ayar da Allah ke cewa a shi ne ya halicce ku ya muku arziki ya muku kaza sannan mutuwar ku da rayuwar ku tana gare shi to wannan annabi Ibrahim alaihi salam ya jaddada wannan ya ce Allah shi ne wanda ya ainihin ba ni rayuwa ta numfashi na numfasa na kwana na tashi sannan idan abin da ya eba mini ya kare kuma zan koma gare shi na mutu kenan wallazi huwa a wallazi ya huwa yudimuni wa idza maritu wallazi yumituni summa yuhyi sai yake cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin shine kuma wanda nake kwadayi nake tsammani zai min gafara a ranar alkiyama kaji annaba ma kwadayi suke yi ba aljanna wala shakka bane ko akwai yan aljanna wala shakka ai ko to annaba ma kwaɗayi suke suna kwaɗayin Allah ya musu gafara kaga ba dole bane ba tabbas kwaɗayi suke yi ce wallazi atma'u ina kwaɗayin an ya gafira li qadi'ati yawmiddin shi wannan Allah da ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza har nan to idan na mutu a kunsa kadai nake neman kwaɗayin ya mun gafara ba gun kowa ba wa man ya gafira zunuba ila Allah ba mai gafarta zunubi idan ba Allah ba ana ganewa kakar a yaudare ka a ce akwai wani akwai wani zikiri da za a baka wanda karfin zikirin ma sai ka hada da saban Allah sannan zai daidai da kai amma idan baka hada da saban Allah ba wai zai yi riba zai na cinye mala dan kuma dan Allah ka je ta yaudara mala ka ji wani yawo da hankali kuma a ce wai zikiri ne za baka amma iya da karfi ba dole sai ka dan kauce hanya sannan zai dan yi daidai da kai wallahi a cikin mutane akwai masu bawo ko da ke yaudara su da wannan ko kuma a ce ka yi komai ma kawai idan ka je ka yi umara shi kenan kawai ka da kamar ran da gyata maka za a yi ka duk abin da za ka yi gaje kai akwai miyagun da suke biya wa wasu mutane wannan fatawa ko kuma a ce ai in ka yi kaza ka yi kaza ai kana cikin ceton shehu zai sa ka aljihun sa iya da wata gari mai aljihu dubu saba'in kowane aljihu zai ɗau mutum dubu saba'in zai su mogalin ɗinku ya kai ku aljanna kuma a yaudar mutum kuma ya yi dawai ina hankalin kake ba wa Allah bayan na na Aisha da manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tashi mutane ranar alkiyama hufatan qurratin gurlan ma'aikin Allah ke faɗa da na Aisha wannan cewa idan kiyama ta yi ba kowa za a tashi kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi ba ta kalmi tsirara loban kama da aka yanke ta kaciya sai ta dawo kowa haka za a yi sai na Aisha take cewa manzon Allah ya kuma maza da mata ya za a yi sai manzan Allah ke cewa da ita ai al'amarin ya fi ƙarfin wannan tunanin Aisha kina kara abin da kama abin da ke faruwa a duniya ne da kullum ri'in minhum yau ma'izin sha'anin yau gwai kowa ta kai ta kai kawai Allah ne fi ce yau mai firul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi samanka da ƙasanka su ne gatanka aka yi maganar mahaifa su ne usul aka yi furo ‘ya'ya da jikoki kana tsakiya to an ce rannan in baka je wa Allah adide ba za ku ba za ka guje musu ba kai ba su fiti-fiti ba kai ba su to a wannan ranar ne ba ake neman Allah ya gafarta zunubi ba ba gun kuwa ake nema ba a tsamau an ya gafira li ka zai a yau maddi ina kwaɗayin shi Allah da ya halicce ni ya raya ni ya ci da ni ya sha da ni ya warkar da ni da bani da lafiya to shi nake kuɗi ko mai mun gafara ba a neman gafara a gun kuwa ya uwa Allah ne kadai yake da ikon gafarta wa ɗan adam in kuma Allah ya gafarta ma shi kenan ka tsira yasa wani malami yake cewa shi in Allah ta'ala ya yi masa gafara ya kai shi aljanna to shi kenan shi kowa ma ya je kama gabansa kuma yasa wani ma malami yake cewa shi Allah ta'ala shi ne kadai zai yabe ka ka ɗaukaka kuma Allah ta'ala shi kadai zai aibanta ka wulakanta shi kadai ne ke da wannan iko kalmar sakan ɗan adam ita ce mai tasiri yasa Allah da ya alla'anci iblis har abada ba zai albarka ba har abada da Allah ya kore shi wa inna alayka la'anati ila yawmiddin shi dan ba shi ba albarka har abada domin Allah ya tsine masa albarka hakanan da Allah ya la'anci kafirai inna Allah la'ana al-kafirin wa adalahum sa'ira in dai mutum kafirin ne kuma ya ya mutu iya kafircin ba shi ba albarka ba shi ba ganin daidai shi yasa Allah da ya fishi ga Yahudawa za ku gansu kwan su ne suke da rulin a duniya amma wallahi tallahi ba su da kwanciyar hankali wa duribat alaihim zillatu wal maskana wannan iya bibiyar su za a ga mutum buloniya ne a cikin yahuda amma iya da gajeren wando da yashon daga yin shekaransa a gida ba za ka je gida ga an girka abinci an fito an ci an bi almajirai ba amma kuma biloniya ne amma Allah ya ce dama ya buga musu kaskanci da talauci din a duniya ka gansu ba wata karsuma wani bai hude za ka Allah ya cika ma ido babu shi amma ka je ka ga musulmi mana musamman balarabin saudiya ga alkyabba ga hirami ga farin fata ga gemu ga imani ga sunna sai ma kurjini sai ya cika ma ido domin shi Allah bai ci ya buga masa kaskanci da talauci a duniya saboda ka Allah shi yake da ikon wannan ya gafarta ma ya yabe ka ya marhama ya kai ka cikin bayansa na kwarai kuma Allah ya nake da wannan ikon wannan abun Allah yake nema iya cikin manufar koyi da tauhidin da malam yake atmau an yaghfira li khati'ati yawmiddin rabbi habli hukman sai karasa wa alhikini bi salihi ya Allah kaman baiwa kaman baiwa daga gare ka wajen hukunci kar ka bani da wayo na ko dibara ta ya Allah kaman jagoranci duk abin da zan hukuntar ya zama to akwai sa hannunka a ciki sannan kuma ka riskar da ni da bayinka na kwarai alkiyama kuma annabi yusuf ma ya irin wannan addu'a da yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadith fatir as-samawati wal ard sai ce anta waliyyi fi dunya wal akhirah sai ce tawaffani musliman wa alqini bi salih kima ya kwaikwayo a gon kakansa kenan annabi ibrahim alayhi salam ka dinga roƙon Allah ya datar da kai cikin bayin Allah na gari shi yasa a tahiyya ma a koya ma assalamu alaina wa ala ibadillahi salihi Allah ya mana albarka ga malam ya zo kuma ana mana ishara dama lokaci yayi kuma hakan yake dama lokacin yayi sai samu matsaya insha Allah kamar yadda na faɗa cewa karatuttuka dai gaba ɗaya sun dawo kamar yadda malam ya sanar da ni tun daga jiya insha Allah shi malam cikin hikima da baiwa ta Allah da za mu dinga wakiltarsa a lokutan karatunsa kafin Allah ta'ala ya dade su muna fatan Allah ta'ala ya mana jagora ya dacar da mu bisa daidai ya karba na mana ayyukanmu da nasu su ƴan uwanmu da suka je gabatar da aikin hajji Allah ta'ala ya karbi ibadunsu da suka yi da namu gaba ɗaya addu'o'in da suka yi da namu duka Allah ya karba kuma Allah ya damar da su gidajen su lafiya Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya gafarta musu Allah ya shirye da mu da zuriyarmu Allah ka dora mu a tafarki madidici Allah muna roƙonka kuncin rayuwa da ake cikinsa Allah ka mana mafita ya Allah Allah ba ma fita sai a gare ka ya Allah dukkan dabara da wayo da ko kasan duka ya ƙare Allah duka an dawo gare ka laman jawa lamal jamin ka ila ilai Allah dan girman ka da ikon ka Allah ka mana mafita ga wannan rayuwa abin da ya uzura wa al'umma ya takura musu ya hana su gaban hansi Allah kawar mana da shi Allah Allah ka dirsawa shugabannin mu tausayi Allah ka nuna musu haƙƙin mu da yake kansu ya Allah Allah ka nuna musu girma abun ya Allah Allah ka ba su iko saukewa Allah ta'ala muna roƙon ka ba wa jihar mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba wa ƙasar mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba wa garuruwan mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai dan uwa malam alasa wanda yake kadami ne ga malam Musa Adam mai wula kwarai da gaske bai da lafiya wanda an masa aiki ma a wannan sati to muna addu'an Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya saka fara yake yi da shi da dukkan yan uwa musulmai majinyata Allah ta'ala ya mana albarka gaba daya wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh